أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna subdu 24 ga watan Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku a jiya muna dai cikin suratul kamar na ga mun tsaya aya ta hamsin daidai za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya insha Allah kahinan tambayoyi ta farko na cewa akwai a lahira an ce akwai wani gida na uku wanda ake kira tozala a rafi mai gaskiyar magana yanwa tozala a rafi muka ce tozala a rafi a araf ƙurani sura ta musamman maka suka da araf mai magana ta wannan araf Allah subhanahu wata'ala ba mu labarin aljanna da wuta yace wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها مطمئنين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين شيني حقيقة معنى أعراف Allah subhanahu wataala ce tsakanin wuta da aljashin da taubayin ma hijab akwai wani wuri tsakanin wuta da aljanna wannan akwai shinaci a araf Allah ce akan wannan wurin akwai wasu mazaje suna gane yan wuta da yan aljanna za su kira yan aljanna su musu barka cewa salamun alaikum lamin kuluwa suna salama daga wannan hijabin ba su shiga ciki ba amma wahamizu ma'un amma suna kudin shiga gidan aljanna ma ba su shiga ba Allah ce wai za su rufat absarun tuka aka binar ita wajen wuta sai an juya huska ba ta kyan ba ta kyan gani wuta Allah ce idan aka juya huska su wajen yan wuta suka ga bala'in wuta تسأل ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ألا كقصة متعلم ذلك الظالمين أن المهم دي وأن ونوريني زعي دلوك تشيني ألا يرى كل فريق في الجنة وفريق في سعير gida biyu ne a lahira ba gina uku wannan ɗan tattaunawa ce za a yi a gwada musu nan a gwada musu nan kuma za su yi magana da kotu daga bayan Allah zai dafa ta ce nan musuwa ya nan waɗanda da zini da lada ya zo daidai ba samu ƙari ba na shiga gidan aljanna kuma su gidan wuta irin su na za a je a ɗan wannan wurin ɗan lokaci kuma Allah da rahamashi ya sa su gidan aljanna su ne ya ara ba da kuma su ma ɗan lokaci ne ake ɗan guntu ba wanda suke dawama a tozar da arafi a takaice sai magana ta tawassuli kula ana magana ko cece kuce tsakanin ahlus sunna da yan bid'a kan tawassuli dan wa ahlus sunna bai inkarin tawassuli akwai tawassuli mashru da wanda gair mashru me tawassuli a Hausa zamu ce kamun kawa dalilin wani amun kaza dalilin kaza amun kaza ana tawassuli a wajen Allah subhanahu wata'ala da sunayen shi da siffofin shi da duk wani abu da ya sa na ibada da shar'anta misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin wasu mutane guda uku wanda suka shiga halin halaka na wannan masala sabar garkin cikin kogon nan wanda suna cikin kogo dutsu ya zo ya rihi ba wata damar mutarwa da alaka wanda sun shawara kowa ya diba aikin da ya tsakanin shi da Allah wanda yake jin aiki ne nagari mu yi tawassul shi Allah budu kaga nan wani ya kawo magana uwaye biyayya ga uwaye irin hidima da tausaya ma da yama uwaye yace Allah wannan abin ina dan kai Allah ka bude mana wani kowar wuta dutse ya dan gusa amma ba su kamta gaba daya wani ya kawo abun a zo a gani da ya yi na barin wani abu don Allah kan aikin banza da ya so ya yi wanda duk isa ce dai shi ma da ya yi wani abin ya ce in ya yi don Allah Allah ka bude mana kowa ta bude ta kara budewa wai wani ya yi na abun kulawa da dukiya ta wani bawan Allah da ya mai aiki shi ma da ya ce Allah abu wani in na yi don kai Allah ka bude mana suka samu aka bude dutsen gaba da suka mutu wannan shi ne cewa kenan kana yin tawassuli da wani aiki na kwarai a wajen Allah ina iya kiran Allah dan Allah dan sunayenka dan sifofin ka dan kaza dan kaza Allah Allah kan kaza Allah kan kaza da sifar Allah ko sunan Allah amma dan malaika kaza da annabi kaza dan kaza dan kaza shine babu shara kowane ne ba a yi dan wani bawa da sunan Allah sifar Allah da aiki duka da zan kana cewa don san annabi san annabi ibada ce don san annabi ma ba annabi karan kanshi ba don san annabi Allah kaman kaza haka annabi ya koyar sallah shi koyar haka da annabi sallallahu alaihi ya koyar min tawassuli da aiki kwarai kai sadaka ba lai ka zo ka yanka rago ko raƙumi ka yanka dan Allah Allah bai ma bukata kana iri kurin yanka dabba kurin a sadaka anguwa a ci nama kurin Allah biyan bukata ana yi kuma shari'a ce ba wani matsala yanzu yanzu san zan zo a zara wani wani balarabe ya turo na gama rayuwa wajen sa na wani jika ɗari guda wasu aka saya kuma an kame tausiri sadaka kun da Allah ya tausiri wani jika ɗari guda wajen sa ne aka yanka kurin dan Allah kurin Allah biyan bukata ko rago ko kaza ma eh ɗan yanka ne ya ce kwanan ne kaza kaza ba ce kai na yawa ka ƙarinta wani kaza ba ƙarama ba ce a shi ko kaza ta abin da ka yanka don Allah ka ɗauri biya na yi ta abin da Allah baka kai sadaka ma kuɗi gaba da sadaka ya tawassuli biya da ta shi tawassuli mu shauru an shara ta ba laifi bane ba kina har suna musu inkarin tawassuli Allah ta muke sai wannan ke cewa wai ya makara ya ga da wajen minti biyar alfajir ta keto amma ya sha ruwa to ka kare azumin gangan sai ya ce me hukuncin ta da ikama ingancin ikama ɗaya ɗaya kuma abin da ya inganta kan ta da ikama bibi ne ƙarƙamata salatu ƙarƙamata salatu karka mata biyu ce gaskiya abin da ya inganci kenan duk abin da ya kawo matsala su ilma da kiyaye suke kawo daya suna kan kai biyun kayan amma gaskiya biyun ce abin da ya inganci wajen bangaren da sanadi karka mata biyu ce ila ne an uwa kudin gyara su dole da ne wasu kaman cewa har ababa yadda za a juya ka ci karka mutu har abada ka tafi bata mutu ba ta karka mutu bai wa karfi da yawa za ta karka mutu kullum asalin karka mutu ne wataƙalin larabcin sa ya ce ƙarƙamacin ya mata kasara ƙarƙamacin salatu ana yi salatu amma ba ta ƙarƙamutu ba ƙarƙamutu yau da zane suna na kuskuren babu ƙarƙamutu can ba ta yi wa ƙarƙamutu jinin larabcin juya bai juya ba ta ɗagun tu kai dai ti ko ƙarƙamat ƙanƙaƙan katsaya wannan a gyara shi na dane kai na ƙarƙamatin salatu ne ƙarƙamatin sala wani kayan tsaya amma za ka wuce ƙarƙamatin salatu ƙarƙamatin salatu shi ne daidai Allah ta muke mu musamman da alama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر duka wani al'amari da Allah so ya yi bai ɗaukar ɓatin lokaci kamar misali ne na gaugawa aka ba da da ƙibta wani ido ma duka lamarin Allah da aka ce kun faikun kun kamar cewa duk abin da ya so ya yi kalmar kun ƙarƙashin wannan yake kuma Allah faikun abin wannan sai zamanto yadda Allah so ya kana ba ta ke kun faikunu ba kun ne na faikunu labari ne abinda Allah ya so ta yi wa kanu yadda yake so walakad a halaka na a shiya'akun fahalmin muddakir Allah ce mun halakar da mutane masu irin halinku na nama da kawurai wanda suka butulce mu Allah Allah ce na mun halakar da wasu masu aiki irin na kamar ku shin kuna wa astuwa game da abin da ya wakana gare su ku ka yanka takakan ku mana wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubar wa kullu sabirin wa kabirin mustata Allah ce duk abin da suka aikata iya nan a cikin takardu kuma da karami da babba kamar shi Allah ke ce wa wudi al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا wala yazlimu rabbuka ahada Allah ce za a kawo takardu na aikin bayi a hilin kiyama kuma a zaka ga miyagun mutane wanda suka yi aikin banna a duniya mushriki na mai mafi daga cikin halin tsoro da ƙasƙanci don irin abin da ke cikin takardunsu za su ka taya wai lata na mali kai can mali hadar kitab me yasa wannan littafi me yasa mishi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa hasaha laihi dan kadan ma komai ya rubuta komai babu kadan babu da yawa komai ya rubuta nisa suke yin magana Allah ce wajadu ma amilu hadira da abin da suka aikata gashi nan ba abin da ya gudu ba abin da ya bace shi kuma wala zalimu rabbuka da Allah bai zalunta kowa shi ne Allah cewa kullu shirin fa'alu fi zubar duk abin da suka aikata iya nan a takardu kuma kullu saghirin wa kabirin mustatar da karami da babban an rubuta can ba mun karanta malifu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba lafazin da zai yi a banza akwai mala'ika raqib atid wanda bai rabuwa da kai an rubuta kuma magama randebu kiyama shi ne a can za a warware Allah cika mu da imani amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal muttaqin innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir innal muttaqina fi jannatin wa nahar amma su bayan Allah mai tsoron Allah Allah sama alalim su suna cikin gidajen aljanna da koramu da Allah ya ambata na aljanna na giya na madara na zumuwa na ruwa takacci fi maq'ad sidiq a wani mazamni na gaskiya na karama na karamci inda malikin muqtadir a wajen Allah mai cikakken mulki kun mai iko mai yin abin da ya so ya shirya musu abin da ya so kun mai iko ne kan haka Allah samu wannan wuri Allah ce gaba bismillahir rahmanir rahim ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan
bismillahir rahmanir rahim dan wa suratul rahman ta hara da sunan Allah ar-rahman wanda kawai suka so su yi musu ko suka yi musu da yace sujudu lir rahman to man rahman waye kuma ar-rahman wa rahman ko to shi da kace ar-rahman shi Allah shine ar-rahman iya daga cikin sunayen Allah ar-rahman allama alquran anan wannan sura zamu jin da Allah subhanahu wataala ke imtinan fadin irin ni'imomi da ya mana yake jero tarin ni'imomi da ya mana adam ne kamata dan adam in ba butulci bai mu Allah godiya da kamata bai butulce mu Allah Allah da babban ni'ima ta wahayi na alqur'ani yace allama alqur'ani Allah subhanahu wata'ala shi ya sanar da alƙur'ani shi ya sabkar da shi kuma ya sanar da ku shi cikin babban ni'ima ga bayi babu kama alƙur'ani ya ce halakar insan shi kuma mutum allan dai arhama wanda sanda alƙur'ani shi ne ya halitta jinsi na mutum asali baban adam allah yi shi na ni'ima ce ta allah babu mu ya so cikin hannun shi ya yi mu eh ba wani sa shi shi ga dama ya yi mu na mata ni'ima ta kalaran halitta ka da Allah ya abuza wannan mutum mai wannan ni'imomi mai wannan halitta allamahul bayan cikin ni'ima da Allah ya wa dan adam ya sanar da shi ya wada abin da yake zuci shi ya wada abin da yake so ya yi lafazi ya kalma abin da dabbobi duwayen dabba duwayen biri bai magana duwayen shi duk suna ga akwai dabba ta yi biri hankali da fan ne ikomi da kan ya yi biri hankali shi a dabba wanda shi bin mu'amala shi ya yi biri hankali ba dabba mai hankali shi to da gudun da garfan kin ma mai ba wata dabba mai magana ka yi bayanin abin da kake so ka hudu a zuciyarka ka yi kaza a yi kaza a yi kaza har ma kake birki mutane da kalma da kake wannan abin da ya ma Allah ya ma dan adam bai ba wata sai ba ka damar ka yi bayani sai ce الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان نعم ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان نعم الشمس والقمر بحسبان Allah ce rana da wata Allah ya yi su a kan tsari a cikin lissahi abu ne kalkila a tsare ke a lissahi yake ta hiyar kowane a cikinsu kowane ya mai falake shi kun suka ca orbit kowane Allah ya mai inda yake zagayawa inda yake tafiya wanda da ya ce ai rana ta kama wata alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la shamsu yanbaghi la أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون بيوا رانا تدمد وتا وغما وتا يغمد رانا kowanne iya cikin falakin shi kuma yasbahuna da ce suna hutu yana ana hutu cikin ruwa haka kowanne yake zagayawa cikin nashi wannan ta Allah ce zalika taqdirul azizul alim haka Allah tsara kan shi a cikin lissafi yake a tsare suke yan uwa dan adam cewa mu ne akan jahilci ba musamman wannan yan uwa sai wanda ya kaci ilimin wannan abin zai san masu ilimin binciken sanan subhana binciken wannan halittun suke kuwa sanin tsarin tahiya a cikin tsari kuma abu ne lissafin da bai sabawa yan uwa da wannan lissafin tahiyar rana da wata kalkili a tsare da shi ɗan adam tutuwa ke cewa maganar wani kisfe rana kisfe wata tsarin ayin da suke tahiya ya su ce a lalle wata yadda ake a lokaci kaza za a haɗe rana da wata a samu kaza wata kaza a samu kaza ya kun shaki ne suna hudu ko abin zai yauka na maganar kisfe rana ko ta wata ko ana wani da lissahi ne suke Allah ya tsara wani abin tahiya suke a wani wuri inda su kone hukun da wurin shi yanwa yayin suke samun a ce za a yi kisfewar rana a kwata wata daban yadda suke suna riba tahiyar wa'annan abu tahiyar rana tahiyar wata inda duniya ta shiga tsakanin rana da wata sai a ce an sami kisfewar wata yanzu bai samun hasken rana duniya tana hijabi ta kare ma wadda kusan wata bai da haske na karan kan shi wannan ba ka haimu turi ma zan tuni cikin sai masa fi sai an yi bayan ba za ka ba wata nurin ne shi nurin ne haske ya samuwa daga siraj kenan idan duniya a tahid da suke ta take tsakanin rana da wata rikin wata bai samu haske rana ko daya kai ga shi babu haske ko daya wurin shi duniya ce suka hijabi a tsakanin shi rana bai samu hasken ta sai zaman to ba a ganin haske ya ce kisfiyar wata kusufin kamar haka take wakana ya ne kisufewar rana shi kuma wata yake shiga tsakaninmu inda muke dama ya daya inda muke sai wata hayar zo ya kare mana hasken rana ya bace mana ya ce kusufin shams kun gana abu so da adam iya gano ta hanyar tahiyar su ne ya gano a lokaci kaza suna gama wuri kaza ya samu kaza ta wannan adam ce gano wani abu tahiyar su haka Allah tsara kai shi tsarin a yanda Allah tsara kai su ba a samun kusufin tahiyar su inda ta hiyar haka suke haka zai kana ta ce a lokaci ka za ga inda suke gamuwa ina wadda ɗan adam shi ganin su amma tabbas Allah ya ma kowanne wurin shi kuma da tahiyar da take ba ta sabawa babu canji ko kaɗan na tsarin jinkirin ko ƙari akan tahiyar kowanne haka Allah ta zalika ta ƙadiru azizul alim almuhimmu ne Allah ya gaya mana cewa ashamsu wal qamaru fi subhan rana da wata suna tahiya a cikin lissafi a cikin tsari magana ke wan najm wa shajar yasjudan da nan annajam ko suna kawo cewa annajam duka iccen da bai da kara bai da icce duk shibka da bata da icce bai tashi tsaye shibka irin kamar sauran gudiji wani ya abin da bai tashi sama shi ne annajam to wannan duk da a larabci luga iya ɗaukan haka amma abin da ya kari zahirin lafazi na annajam turmamu turmamuwa da itace suna sujada Allah subhanahu wataala ba labari alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujum wal-jibal wash-shajar wa kathirun minan nas wad-dawab wa kathirun minan nas wa sadaka Allah dalalu Allah ya ce rana yace shin baka san da cewa alam tara أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض baka san ba da cewa baka masaniyar duk abin da ke sama da ƙasa gaba ɗaya suna sujada ga Allah bayan maka yace ya abuto maka yace wa shams rana tana sujada Allah sai ta sujada ta yace wal qamar wata ma na sujada yace wal nujum haka turmamu su ma suna tasu waljibal duk ma yana ma Allah sujada eh yace washajar haka icce ma yana sujada wadawab dabbobi na sujada ga Allah yace wa kathiru minan nas dewa daga cikin mutane suna ma Allah sujada bayan Allah masu da'a ga Allah wasu kuma Allah ya gama su ɗan wutar da kuma Allah ya gama su ha kenan shine kai wannan kalmar kenan annajam shine maganar turmamuwa wannan da muka sani Qur'an Allah ya tabbatar sujada turmamuwa na sujada ga Allah yawa duka irin wayannan suna sujada Allah ya san irin wanda suke ba sa ka ba ya saka yi su ta su ce kai maka ya saka eh yace kenan wan najam wa sharar sudan da turmamuwa da ite suna sujada ga Allah suna da'a ga Allah wasama rafaha wa wada albizan kuma Allah subhanahu wataala shi halitta sama kuma ya ajiye umarnin yin sikeli abun awo don adalcin Allah shi halitta sama sama kuma ya umarni a saman ƙasa a sa abun awo tsakanin bayi Allah ta daga filmizan kadda ku wuce gona nan ma'anan Allah ya umarni sikeli abu ne na adalci na mu'amala kyakkyawar mu'amala tsakanin bayi ba a san kowa shi haƙƙin wani halarci umarnin bayi haƙƙuna tsakaninku kanku ci haƙƙin junanku kanku ci haƙƙin junanku ku yi ƙoƙarin cika awo na mizir ne na kilo ne na na metir ne kuma mine ne abin da aka ci ainihin sayi kaza to ka ba da haƙƙi cikakke kakka rage abin da ake na mana da mai kace kaka rage au a takaice sai ce nan Allah ta tsagau fil mizan Allah ya umarni kan ku huce gona da iri a wajen ake nan kaka shi haƙƙin wani magana kenan sai ta yi wala waqimin wazana la taqsul mizan waqimin wazana bil qism ma'ana Allah ya umarni ku tseda duk abin da ake na awo ne ku yi shi cikin adalci wala tukusirul mizan kan ku rage abun awo na shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zin wa arji wajen awo kai mai awon shinkawa ko dawa ko wani kana da anyanan dini ne to kullum ka zama ta bangaren kai hewa dan ka wutar da cikin haƙƙin mutane suke ni iya langolin goyi kasa ko sama ina yin wani ka tabbatar da ya kasa bangaren ka ka tabbatar da shinkawa misali ka zama kusan awon shinkawa ne tana lingwai-lingwai ina ne ya tsawo ya yawa to gwanda ka tabbatar da ɓangaren naka nan ne ka ɗan ƙara ya ƙasa karka haka haka sama ina ne yanin jayi ka ga kana shakka ne ko annan tun zinu wa arji ɓangaren da ke zubawa ya yi ɗan rinjaya da ka tabbatar da cewa dai baka shiga haƙƙin wani ba karka yi awon da zai zama to kana shakka daga nan kake shiga haƙƙin mutane Allah ce kan ku rage wa mutane ma'auninsu yace kuma wal arada wada'aha lil- والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Mm. wal arada wada'aha lil anam Allah yace kuma wannan kasa Allah yace mun ajiye ta dan halittunmu mutum da dabba da dabbar sa kasa anam ne Allah yayi kasa dan wannan halitta fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam dan wa ka tanki ma Allah Allah ya da mu ta dama kasa ce Allah ya dan halittu da rayu dan wanzu nawa kaukab irin wannan planet din zamu wannan dan adam nawa ya gano a saman sanan subhana ha ko da ta yi girma ma din su Jupiter kaukab ne kamar namu an ce ta kai dubukin duniyar mu dubukin duniyar mu katuwa ce katuwa ce da take duniyar mu haka take duniya din duniya planet planet din wannan adam kaukab da dama dan adam ya gano a- kuma an san ba da wani wai shakka ga suna sanin su suna su ma zagin rana amma hikimar Allah duk wannan abin da da gano ba da inda ake zuwa a rayu da oxygen a yi shibka ta komi ta hutu zena duk da duk a zagin rana suke amma babu yanzu da gwamnati ana bincike ba za a kashe wani miliyar nawa za a ga ko akwai wai ko an yi samu halitta ruwa ina ne mara an zama mun da aka yi wa ko akwai ruwa an samu ko an taba an samu ruwa wa- ne ma ko an samu ruwa ruwa ko ake nema ba oxygen ba duk wani kuma duk wani plastic babu inda yake da oxygen zaka je ka shaka ka rayu dan Allah anan ya tsara mana komai na rayuwa Allah ya mace nan kasa ce ce ya aije ta dan a halittu su rayu can yawon ku ne na bude ido ko gano su yawon bude ido na adam ya gano kuma a can babu wurin rayuwa da adam zai rayu ko iska ne ka kai ka haka yayin guzurin iska a cikin wannan abu wannan budo budo ke wannan bututun yayin yayin sai an yi guzurin iska sai da ita balle maganar shibka a yi shibka kaza ya wuto a ci idan da Allah kare wani rayuwa nan kai ba ma shibka ba da irin tsarin yanayin da Allah wani duniya ta mu uwa yadda kariyar da ya mana ada kowa an san duniya wani uwa tana abu na musamman a kasarin duniya yan uwa ba mu suke cewa wannan abin da suke ta present wannan abin suke ta na kushron kushron mu suke tsara da Allah ya sa ma duniya mu wani hijabi hijabi na ce wajen iya da fadi wajen 15 km 15 km faɗin shi kurin a wani kan imajin iska ce iri iri iri iri tsirar ta bugo mu ta biyo tana wani kushkin ta ɗarge wani abin ta zo nan ka hanta ka gare mu ranar da aikin da ake kai mamaki ka hin mu samu hasken rana ɗan uwa aiki ne a duba ko na da magana wace yi Allah mana ni'ima isassa mai yawan gaske bun mai ɗaukan zai rana kai bun mai ɗaukan shi sai rana ba ma iya ɗaukan zai rana Allah tsari ne wani suka wani kushkin aka yi in in zahira ne ya zo ya shigo nan ya ɗan koma kaza ya shigo nan har ta kawo gare mu ake samun cewa ku samun sabu kusurzan da kusurzan wani abu na Allah ya tsara hijabin ya mana duniya kuma Allah ta manna Allah ya tsara a rayu wani tsarin kariya tsakanin mu da rana kuma ga shigo ta kanta kasar daga irin shiri da Allah ya mana a saman kasakin na na abu oxygen na abu na abu rayuwa na kasa a saman kasa ta hoto ruwa daya a shibka komi abu da yawa hoto a ruwa guda duk wani tsarin da mun kenan Allah ya shirya wannan duniya ta mu da anan za a rayu nan ne wurin rayuwa wani ya kara mai imani kar imani ashe daman nan Allah kara a rayu yace wal adaw da alal am asa mun aije ta dan halittunmu dan a rayu Allah ya ce wa fiya fatihatun a wannan kasa Allah ya samu kayan marmari iri ni ma ta Allah ta wannan sura sura ce kware mai ambato ni mun Allah da yawa bai yace mun sa mata kayan marmari iri iri dan ku ci ku ji dadi ku rayu والنخل ذات الأكمام sai ambaci a cikin shibka yace da dabinuwa da iccen aka sanar iccen dabinu zatul akamam wadda take da huda dabinu lokacin da ya hudo ɗayan shi iya hudo nono nono na dabinu in zubo da yawa kamar kulli ki zubo aka sai su gasa da jimki guda kafin su ha hudo da ɗayan dabinu na Allah bai ce ba wata mal an saboda iccen dabinu iya da fa'ida da yawa ka yi magana ɗan kaɗai haka mace asalin itace ta annahal ta mai yin ba da dabina kuma ita wal habbu dhul asf war rihan والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce wal habbu zul asif wal raihan cikin da ni'imomi da Allah ya mana yace al hab bayan ambaci al fakiya ya ambaci dabino sai ta wal hab wal hab zamu ce kenan tsaba tsaba fata alimentar wannan hatsi dawa gujiya abinci dai wannan shine al hab hatsi dawa alkama duk da wannan sha'ir suna al hab yace da tsaba tsaba sai mun ce kwaya kwaya hausa hausa na kuma nabi ya ce kwaya ko ta kuma a hausa akwai ta kwaya kwaya hatsi kwaya dawa kwaya kaza ko shine alhab da bake da wanda yake wannan da suke yace da tsaba ko kwaya ta hatsi ko ta dawa zul asb wanda suke da kaikai da sai an daka an sussuke tukun a samu abin da yake cikin su suna alhab hatsi sai an sussuke dawa haka sha'ir haka alkama haka shinkawa haka dihashi ya suzuke shi ya ce kenan waɗannan tsaba masu masu ƙaiƙai wa raihan da ababen shibka masu ƙamshi mai daɗi masu daɗin ƙamshi abubuwan da wata rari aka tare su akwai shibka da yawa ƙamshi ta kada ko ba aikata ta ba ƙamshi take kenan Allah shi wannan halittun gaba ɗaya da na ci da na shaƙawa a ji daɗi duka Allah halitta su ita fabi ai ala'i rabbikuma tukazzima da wata ni'imar ubangijin kuke karyata sai an wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura sai yake ce ma sahabbai ya nake ga aljannu su yi ku kyakkyawan jawabi suka ce rasulullahi ya ya su yi mu kyakkyawan jawabi sai ce na karanta musu wannan sura duk da na zo wajen wannan wurin fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazzibani يسي اللهم لا بشيء من نعمتك وانا نكذب بلك الحمد ربنا يسي الله باب نعمة da muke karantawa Allah muna ma godiya Allah kenan na menene atayi da watannin iman ubangiji kuke karyatawa su ce su aljinu suke ce Allahumma la bi shay'in min amalika kuma min alaika rabbana nukazzib babu nimar da muke karantawa kemin imanin daga wajen da take Allah ke babu wata nimar ta Allah ba ba ko wanda ba babu ta wani dole abinda aka jero na tsaba na abinci a ci a sha a rayu babu wani abu daya wanda wata ƙasa ce ta yi shi ko ni mai ilimi ne ya yi shi don a ci a rayu babu har yau duk ci gaba ɗan adam bai ma karshe ba abin da zai ce rayu duk duniya bu ba wani ilimi ba wata laborator da ake zuwa kurin ilimi ya shaɗi ku a pak a hudu da wani abu babu duk duniya duk cigaban duniya ko a sama ko a gaba inda suke zuwa a ko a ji ilimi ne ko ya shaɗi ko a bak a kai dai a gama wannan da wannan a gama kamar kasa taki ya ga kaza kurum ba wani wani mai ilimi dai abin za mu ci marayu babu na Allah ne dai aka ce kuma amma Allah shigantaka eh eh haka ne ka ci abincin shi ka sha ruwan shi ka mece ka yi zangiya ka yi me ka ce ka ta ba a yi gobe kai Allah mai hakuri Allah kenan bayan shi yayi ka duk abin da kake rayuwa na cikinka na abinci da ruwa da komi duk kama a ce ba wani da ban yi ka baka rayuwa haida abin da ke nashi ne duk ba wani abu da mutum ke rayuwa ya wani da Allah dole haida ruwa haida abinci a ciki dole karewa ba wani wani kasar mawai daban wani kai ba kai kan ko baban ka yi kama misali baban ka yi ka amma baka rayuwa haida wani abin da Allah haka kama Allah godiya bayan shi ya yi ka ka ci tuwon shi ka sha ruwan shi ka sha iska shi sha komi kuma da ka ci Allah ya ce a ce ba ka da ba kai yancin ka ne eh duruwa je duruwa duruwa ce ta eh wato wato lam duruwa ce lam shi ta shiga ne abin da kana duruwa da adam bawa bawa dirgi ma ce wala dirgi ma ce wala na kana to dukkan duruwa ne ai duruwa Allah ce kaza ko kazan bawa ko kake kurun bawa kake gaskiya bawa kake kurun kuna kamar kawiya kuna kasa mata cika maka da wadda ruwa ruwa ta Allah Allah ta gaba a gaba kan kai Allah bakwata ruwa bayan ka bi umarni kurin shi kun da kun ka bi umarni Allah kurin da haka kenan wannan kenan wajibi mu Allah godiya akan wannan ni'imomi da ya mana kuma Allah ce gaba
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان nan kuma Allah subhanahu wata'ala sai mai do kuma magana ga shi mutumin karan kanshi ya aka yi sama Allah ce khalaqal insana min salsalin kal fakhar shi da Allah ar-Rahman da ake magana duk wanda ake shi ar-Rahman ake ar-Rahman ne shi ya halicci jinsi na mutum asali Adam baban Adam sai ta min salsalin kal fakhar salsal busassan laka ita kal fakhar yadda kasan tulu ko randa zabga ƙwanƙwanƙwan ta ya ƙara he da adami koma haka can cikin hijir da ce min salsalin min hama'in masanu aka ce daga busassan laka da aka same ta min hama'in masanu daga wata bakan laka mai wari mai wari masanu wani wuri ya ce min tsini lajim sun safara an halittu mutum min tsini lajim daga laka mai yanki ba take liƙewa a hannu can cikin al'imran ka misal adam halaka min turab asalin ƙasar ce yan uwa turab ke asalin turab ne ƙasa ba kuma ta ƙasa gurin asalin ƙasar ce shi ne makamai ibn kasar ta haka malamai ke cewa babu wani wani canjin magana can an ce min turab min hama'in masanun min salsalin karfakar min salsalin min hamadin masanun duk wannan matakaiya ne da Allah subhanahu wataala ya bi wajen halittar baban adam asali min turab daga ƙasa annabi ya annabi ya bayani ƙasa Allah ya umarni aka ɗauko ƙasa daban-daban ta duniya ɓangaren ƙasar duniya aka ɗauko daban-daban aka gama wuri guda idan aka cakuɗa ƙasa yadda ake kwali haka aka cakula ƙasar ta adam ta koma laka kowa sun da nisa mutane suke gini ne takon biyu sai an kwaba an kwaba an jika ta yi yanki ta kwari ko ta yi tsamu tsatsani ya ce kenan an taba ƙasa ta koma ta hawar yanki ya aka ce hama'in ake min hama'in masanuwa hamarin baka kasa ta koma baki ta duhu ta kanka kuma kuwa ta kasa maka sha ruwan tsami take shi ne ce masanun min hamarin masanun duk matakai aka tsara ne min hamarin masanun wannan ga gasassan lakai mai ta gure an same ta daga wata baka kasa mai wari da take ta bushe aka san ta tandare ta koma kalfaha kenan adam sai da aka yi gangan jikin gashi skelet kurin mutum gashi kurin da mana jaranda ake randa haka Allah tsara sai da aka shi siffar da gaggaji gashi nan a yadda kaman randa da za ka buga ta yi ƙwanƙwanta ya tsara da ƙasa kurin ba kurin haka Allah aka suranta adam gashi nan ya na kasan tulu ko randa ƙwanƙwan za ka buga ya tsara wannan halitta ce kuma Allah cikin ikon shi sai so ta zama to bashar idan an tun bashar kan ta shiru Allah ya sami shi rai ƙarƙashin kun abinda Allah ya so na halitta adam zuwa ke daga nan aka sami shi ne magana kenan halakal insana min salsalin kalfaka ya halitta jinsi na mutum daga wata laka busassa tana ƙara kamar ƙarar randa ko tulu cin kalfaka wa halakal janna min marijin min na ya ce kuma Allah dai arhaman arhaman ma duk wani ni'imar arhaman ne duk wani mutum kana mutum jero duka ni'imomi ne na Allah arhaman yace ya halicci aljani min marji min daga hasken daga yula ta wuta daga halshen wuta ce marji min daga halshen wuta halshen wuta ba garoshin ba garoshin ba halshen hikima Allah daga walƙiye ba daga dabirce mana wuta ko gawayin a daga lahab daga wannan hasken wuta daga hasken wuta daga halshen wuta daga shi Allah halitta aljanna wannan haka Allah su ya shi cikin sai musulun cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khuliqal mala'ikatu min nur an halicci mala'iku daga haske wa khuluqa aljani min malijin min nar ahalci aljani daga halishin wuta wa khuluqa adam mimma wusifa lakum ahalci adam daga abin da aka siffanta muku a qur'ani gashi nan tura sai zan abin da muka jiro gaba daya haka Allah ya zuci ikon shi malaiku daga haske da daga haske Allah malaiku aljanu daga harshen wuta mu kuma daga abin da Allah mutum daga ƙasa ƙarshe ta Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wata daga wata ni'imomin ubangiji kuke karyatawa cewa ba ta Allah bace ba alim da kala ba alim da karyatawa ya ne ci gaba رب المشرقين ورب المغربين na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah ce rabbul mashariqain wa rabbul maghribain Allah da Ar-Rahman shi ake magana shine ubangijin mahuda biyu da mahada biyu nana magana mahuda biyu mahudan rana da ta wata mahada biyu mahada rana da ta wata ko ku a'a lokacin kun san rana na canza wurin gudawa yau maganta daga nan yau maganta daga can wata kamar kai kama da gusu mu wata rana wannan canjin wuri na mina daga tawa a sai Allah shi ba da gaya maka cewa gaba da ko ina Allah shine ubangijin ko ina mahudar rana da mahadarta ina masu bautar rana na masu bautar kaza duk Allah shine ubangijin gaba daya shine kuma na magana yace marajal bahrain ko fabi ai ala'i rabbikuma tukadiban shi wani bayan wannan Allah ce da wata ni'imar ubangiji kuke kareta mutane babu ai da muke kareta wa Allah maraja da bahara مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am Allah ya ce maraja da baharain yantaqiyan Allah subhanahu wataala shi da arrahman shine cikin ikon shi cikin hikimar shi ya hada baharain teku teku biyu yace maka yaltaqiyan ba yace maka maraja kuma yace maka yaltaqiyan amma yace maka bainahuma barzakhun la yabghiyan an wa wannan Allah subhanahu wataala ya wannan labari a wancan zamani sahabbai balle kwarai shawa ɗan maka annabi kan ba su san mene cikin roba ba su da masaniya kan ilimin teku haka malamai ko ya bayanin shi wani su ce ma'ana marjabare ne a hijabun ƙasa ce tsakanin wanda wannan tsakanin teku pacific da atlantic ƙasa ce ta raba su wani su ce tsakanin wanda wannan a yadda yake za'in labarin haka yake yadda yake alaƙar maraja yaltaqiyan bainahuma badar wanda ya ga yanzu abun abin da yanzu ana gani teku pacific ko atlantic za ga su nan akwai su kamar kamar wani senegal wajen wajen senegal da karma wajen an samu wajen senegal wajen haka mediterranean ana samun da shiga da pacific wannan ruwan akwai teku ta sun gamu wuri guda suke haka wannan bula tsawon tsawon kula kasar bane ba ba wani hijabi na kasa ga su wuri guda amma wani bai shiga cikin wani gasa a wurin ta kuce ba wani ba ta ba gasa a gaba da malak Allah da malaka yaltaqiyan a hada suna haduwa gasu amma kan fin ko ga suna haduwa amma kowanne bai shiga cikin wani wannan shi haka Allah tsara kuma te kuce babba duk yawan ruwan tun da kasa har sama babu inda suke gamuwa amma a wuri guda suke suna da iyaka da juna Allah ta yaltaqiyan suna haduwa gashi gashi ya zo hadu amma bainahu ma barzakun a tsakaninsu akwai wata iyaka la yabghiyan wannan bai shiga cikin nan ko wannan a kowane aure shi wannan wata kudura ce ta Allah tsari Allah Allah tsarka shi na masu shiga cikin ruwan abu ne don ma baka je ba a haifar ruwan abin ga sanan abu ne a hili yanzu a duniya irin abin yawa kana a wasu wurare ce mara Allah ruwa an san teku ruwa ne mai gishiri bai shayuwa sai Allah hudu da wani ruwa azab mai daɗi ya keta hutu ku sha kuma a ce kun ba su kamu ba daban yake shi ga wannan daɗi wanda bai daɗi kuma ba su kun ba su haɗuwa su takuɗa haka Allah tsara kan shi shi ne ce marajal bahrain Allah ya haɗa teku biyu yaltaqiyan suna haɗuwa amma bainahuma barzakhun la bighyan tsakanin akwai wani hijabi da Allah ta wanda ba sa shiga cikin juna kowanne a wurin shi wayan tamma tamma da kowanne kuma wurin shi ayin fayafiya da sun koma kowanne kuma wurin shi daya haka Allah tsara kan shi fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban mutane daga wata a cikin neman Allah wacce ce kuke karanta ba ta Allah bace ba ba ai da muke karantawa da Allah Allah ce gaba يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان daga wannan tekun kowace kin Allah ce kuna hudo da lu'ulu'u da marjan wannan nau'i ne na addur na kayan ado mai tsada ɗan wanda ana maganar tsada ko daraja aka su ba a kayan maganar zinariya zinariya ko ribar samu ba a wajensu ita ma da kallo ce ana maganar lu'ulu'u ko marjan kwanaki na ga wani lokaci an gudu wani a wani maliyan ya samu yaro ne ya samu ɗan kaɗan ne aka aka samu abin ko wani kalkalkan yaro kasan yaro da irin kirki yaro ya gano a cikin gwaninsu da aka ɗauko ina ga abin da aka ba uban ma ko gwamnati mali ya ɗauka ya ɗauki nashi ɗin sun kai miliyan ɗari sam ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ɗan guntu aka ce lu'ulu ne diamond to daga kowane wani ruwan Allah ya hudo da lu'ulu da marjan duka wani ruwan guda biyu Allah ya wako wani kayan ado ne Allah kuma sa a cikinsu fa bi ayi ala rabbika ma tukadziba mutan daga ni'imar ubangiji wacce ce kuke kareta ba ta Allah wacce ce babu da muka ta Allah wala kul jawari وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام الله الرحمن شيني يا muku wannan ni'ima ta samun jiragen ruwa aljawar jiragen ruwa almunshat wanda suke tahiya a cikin ruwa fil bahr kad a'lam kaman wani katin dutse kazan ka ba to kato da ya kamar dutse amma gashi iya ta yi a saman ruwa bai nutse ba ayin kowa sanar irin girman bato a yanzu wanda ya sanda abin bato na zama kanan zubanin bato ɗaya mai ɗaukan kwantina dubu ishirin ba dubu ɗaya ba kwantina wannan wadda ake wa telem lodi telem guda guda ake ɗaura mata kwantina guda ɗaura mata aka ce yanzu an yi wani mai ɗaukan kwantina dubu goma sha tara shi yana iya aiki har aiki dubu ba ɗaya ba ha telam ba dubu ɗaya ba dubu goma sha tara kuma jirgi guda sama ruwa ka tafiya amma ka ɓara ka ganka dawo haka allah tsara a sha nimar allah kuram ya ce allah shi ne wanda yake da wani jirage manya-manyan suke tafiya a cikin teku kamar duwatsu fabi'ai ala'i rabbikuma tukaddiba mutan daga cikin neman ubangiji wacce ce kuke karita ba ta Allah bace ba babu da muke karita wa ya Allah duk wannan neman Allah mun ki jama'a Allah ke zaro mana kuran ci gaba kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to fa bi ayyi ala'i تكذبان na'am amma mu duk wannan bayanin mun ji gaba daya duk wannan ni'imomi kullu man alaiha fa duk abin da ke sama kasa gaba daya za a waye gari ya kare gaba daya koma ne wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah kadai shi ne magarin samai da ƙasai gaba ɗaya za a mutu a bar mai komi kewan duk wannan ni'imomi mai riba su ga mai imani ka ci ni'imar Allah ka gode ma Allah ka ci ni'imar Allah don ka sami damar bautar Allah subhanahu wa ta'ala ce manuwar samu ɗaro a saman ƙasa shi a ce mai imani yana rayuwa don ya bauta ta ma Allah ba rayuwa ke ba don ya ce shakon don ka cika shaka mawada a wannan rayuwar ƙada ya zata yi ƙoƙarin ribatar wannan ni'imomin Allah ka cika shaka gode ma Allah ka yi abin da Allah ke so za ta ƙare kuma za a je a shi sabi kowa da kowa Allah kai mu cikin imani ina ga nan ya kamata mu tsaya Allah kai mu gobe sai mu dasa bayan dai Allah ya ce kullu man alaiha fan duk abin da ke saman ƙasa zai ƙare wa yabqa wajhu rabbik dul jalali wal ikram abin zai saura zikar ubangijinka ma'abucin girma da karamci fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban daga neman Allah wacce kuke karyatawa ba wanda muke karyatawa ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh